أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد لرون فارا دا kiyaye sunaye na wanda suka yi ba jarabawa ba ce na yanci sai sati mai zuwa dan da ya zama saboda a rijistar muna da wajen sunaye 117 amma kuma adadin bai kai haka ba so mu gade waɗanda suke suke nan suke iltizam da kuma waɗanda a shekarato bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yau ina za mu tashi نعم والفرق حكم الشرعي درسي نأكو كيننكو نعم za mu tashi sabon fasali har yanzu muna kan har yanzu muna cikin babin muqaddima wanda yake kawo mana at-ta'rifat al-asasiya na wannan fanni na'am bismillah
والفرق حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل تمثل مطلقا نعم والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا آه والفرع وأن واو إن عاطفة أكن أبن دي جباتا إن دي تعريف الأصل ويطلق الأصل على ما قد رجح والفرع تشيكما الفرع وتريشه hukumu shar'i shine hukunci na shari'a qad ta'allaqa bi sifatil fi'li wanda yake ya rataya da sifar aiki sifar fi'ili ka nadbin misalinsa nadbin wato soyarwa domin an nadbu kamar yadda ma'anarsa za ta zo daga baya wato ma'anarsa a cikin lugha a shine wato abin da aka soyar a yi ka nadbin kamar nadb mutlaka halin kasancewar a wannan sifatul fi'il din mutlaqan ne ba tare da wani kaidi ba saboda aka kunga alfar'u shine al-mubtada shi kuma shi kuma habar din shine hukmu shar'i hukmu shar'i qad ta'allaqa sai zamanto a a sifa ne na hukmu shar'i qad ta'allaqa bi sifati al-fi'l da sifar fi'ili wato sifati fi'il al-mukallaf wa tilka sifa shine kamar ya zamanto manduban na'am karanta sharhinka
لما ذكر لما ذكر لما ذكر الأصل أراد أن أراد أن يبين الفرع بارتباط بينهما لارتباط بينهما akwai alaka akwai alaka tsakanin aslu da alfar domin kai maganan asl to kuma dole kai maganan menene kuma ya tafarra'u anhu abin da yake wato a risantuwa daga gare shi na'am فأخبر أن الفرع هو حكم الشرع sai ba da labari cewa shi far'u reshe shine hukumu shar'i hukunci na shari'a المتعلق بصفة الفعل wanda ya rataye da sifar fi'ili المكمل da sifar fi'ilin mukallaf wanda aka yi masa taklifi ma'anar taklif shi ma zai zo
من كونه واجبا sifatin fi'il din nan a, ba, wa- ba sifar kan cewar ana nufin a, fi'il da yake a fi'il da yake a kalbi ko a itiqadi ko makamancin wannan ko badani ba a sifatul fi'il da ake ake kayyade shi da al wato al ahkam al khamsa at taklifiyya shine kamar a ce wannan fi'ilin wajibi ne wannan fi'ilin mandubi ne wannan fi'ilin haramun ne wato shine abin da yake nufi da alfar domin ana maganar fikihu ne saboda haka abubuwan da ake a cikin alfuro su ne abubuwa na hukunce-hukuncen aikin mukallafi waɗanda suke wajibai da mandubai da mustahabbai wa haka da
من كونه واجبا na'am أو مندوبا أو حراما أو مكروها أw mubahan aw khilafan awla au khilafal aula me bambanci tsakanin al-makruh da khilafal aula akwai bambanci tsakanin su duk da yake ana kawo su kaga aqsamul fi'il guda biyar ne to amma akan faɗi khilafal aula wanda yake nau'i ne na makruh sai dai bai yi tsananin makruh ba yawanci zaka ga wato a ba abu ne wanda yake a a barinsa an san makruh shine wanda yake a cikin barinsa akwai lada to amma shi khilaful aula bai kai wannan tsananin ba Ah, kuma yawanci za ka ga ah, ba abu ne wanda yake ah, ah, akwai ah, ah, wato kamar yawanci sukan kawo misalinsa da irin wato ah, abubuwan da za su zo daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya a tayar da shi daga wannan zuwa wanda yake ya fi shi dan ba za a sifanta fi'ilinsa da makara da karhanci ba sai dai kasance kamar inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfar sau saba'in a rana to istighfar din ba daga abin da yake a a haramun bane hasha wa kalla Bal- ba kuma daga makruhi bane shi ma wannan hasha wa kalla sukan ce daga khilaful aula ne saboda koyaushe Allah madaukakin sarki yana daukan annabi sallallahu alaihi wasallam matakai na ƙari na ƙari akan wato kusanci da Allah da sanin Allah da ayyukan yarda Allah fiye da da abin da yake akai Eh, to shine sai a ce sai ya zamanto wannan wanda yake aka yi shi kafin na biyun ya zo sai a zamanto khilafal aula na'am to a wannan da yace bi sifati a kanad bin mutlaqa al itlaq anan wajen ya bayyana shi shi malamin wanda yake anan cikin sharhi bai kawo ba ya bayyana shi a cikin sharhinsa wanda ya ma wannan littafin yace abin da yake nufi da mutlaqan ai sawa'an kana al-fi'lu qalbiyan kan niyya aw badaniyan kal wudu eh wannan yana nufin da yace bi sifatil fi'li kanadbin mutlaqa ai mut- itlaq dinnan a yana komawa ya zuwa ga al-fi'l ai al-fi'l mutlaqul fi'l ake nufi aiki ko da aikin zuciya ne kamar niyya ko kuma aiki ne na jiki kamar alwala wannan a ya ce a sheikh nasiru laqani yayin da a wajen faɗin khalil فذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرجحية منصوصة a wajen alfar'i din nan da yake nufi yana nufin alfar wato mutlaqul far'i a sawa'un kana wato ko da abu ne na aikin zuci ko na aikin a gaba saboda haka kun ga a, shi al-asl an ce su ne al-adilla al-ijmaliyya to shi ko alfar shine hukuncin ɗaiɗaikun ayyuka na mukallafi sawa'un ayyuka na zuci ko ayyuka na jiki kuma waɗannan ayyukan a, a, a, a wato hukuncin shari'a da ya rataye da wannan ayyukan wannan hukuncin na shari'a hukunci da yake komawa ya zuwa ga al'ahkamun taklifiya guda biyar cewa wannan wajibi ne ko mandubi ne ko muharram ne ko makamancin wannan shi ne fara shi yasa za a ga littafan fi- saboda haka kamar dai wato littattafan fikihu da suke farawa daga tsarki su kare da hukunce-hukuncen alkaba da alkisas da sauransu duk sai shiga cikin wannan shi sa ake ce musu littafan furo kutubul furo saboda suna bayani ne akan wato wa- a- a wato hukunce-hukunce na af'alul mukallafi to kuma in kuka kula su ayyukan mukallaf ba su tsaya kawai akan ayyukan ibada ba In hatta ayyukan mu'amala sun shiga ciki Mm, tunda kowanne da duk wani aiki da za a sifanta shi da cewa wannan aikin ya halatta bai halatta ba wajibi ne mustahabbi ne to wannan shine ake ce ma ayyukan furu'a sune wa'annan ayyukan sune al-furu' na'am
والفقه هو العلم بالأحكام بالشرع والفقه نهاها النهي أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما أدراها فيما قد ذهبت وقد ذهب آه، ذهب yace muku eh ni dai haka yace amma ni lokacin da ya da muka karanta da malamin mu fima qad zuhib آه، والعلم بالصلاة فيما قد ذهب da yake dai fi ma kan zahab din zai fi dacewa da nazmul bait din amma in ka ce kad zahab sai ka yi taqdir dan ba a faɗi fa'il din ba kawai man zahaba ba a faɗi fa'il din ba amma in ka ce kad zuhib ka ji mabni a- lil majhul na ka yi mabni lil majhul amma in ka ce fi ma kad zahab sai ka ka- sai ka buƙaci taqdir yace wal fiqhu to bayan ya bayyana ah, ya ce wal fiqhu shi al fiqh huwa al ilmu bil ahkam shine ilimi ah, sanin al ahkam hukunce hukunce jam'u hukum li shar'i hukunce hukuncen nan li shar'i na shari'a wal fi'l kuma hukunce hukuncen shari'an na fi'ili na mahannami me wato ah, annami mai riwaya haka ya ruwaito wato haka masu dangana ilimi ga malamai haka suka arrafa adillatu tafsili min ha muktasab ana a, shine ilimin da ake samun sa daga adillatu tafsil ai a, muktasab minha a, a, waɗannan al'ahkam ɗin da ake samun su daga adillatu tafsil daga wato dalilai waɗanda suke masu rarrabewa adillatu tafsil lan ya fitar da shi daga adillatul ijmal wal ilmu bis salahi fi ma qad zuhib ko qad dhahab kuma abinda ake nufi da al ilmu din nan abinda ake nufi as salahiyya wato salahiyya wato wato samun kudurar kudurar samun wannan ilimin ba wai lalle mutum ya zamanto ya tara ilimin gaba ki da ba. in yana da salahiyar samun ilimin fiqhu to za a ce masa wannan faqihi ne Ah, fi ma qad zahab a bisa abinda ai ahlul ilm ba'd wato al- ah- ahlul ilm qad zahab da suka tafi akan wannan to kaga sai kai tafdirin menene fa'ilin shine zaka ce ahlul ilm fi ma qad zahaba ahlul ilm in kuma kace fi ma qad zuhib ala mabni lil majhul kaga shi ma ka nuna abinda aka tafi akai a cikin wannan fannin Eh, wa- ah, wanda yake shine aula wajen at-ta'rif wato shi alfiq asalin abinda ake nufi da alfiq shine alfaham faham din nan fahimta ba kuma fahimta wadda take taka fahimci a abu ba yani fahamu a- a- fahamul kalam fiqhu a- a- fahamul kalam ana ce masa mutlaqul faham amma zaka iya cewa fahimtul kalam amma idan ka ce faƙatul kalam faƙatul kalam na fahimce shi to ya kunshi ka fahimci ma'anar maganar kuma ka fahimci maksudin mai maganar akan maganarsa to aka fikihu ya tara abu guda biyu ka fahimci maganar kuma ka fahimci maksudin maganar Mm. shi yasa za ka ga Allah a shi a wajen wannan masu malaman tafsiri musamman a wannan a ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wajen famali ha'ula ilƙaumi la ya kaduna ya fahuna haditha ya yi dogon bayani akan wannan domin Allah maɗaukakin sarki bai zarge su ba akan cewa ba su fahimci maganar ba a'a ba su fahimce ta ba fahimtar da za ta yi musu amfani domin fahimtar da za ta yi musu amfani shine in ka fahimci maganar kuma ka fahimci maksudin mai magana yanzu kamar mutum kawai ya ce a malam yana nan eh to malam yana nan sai ne amma wanda da aka ce malam yana nan so haka jama'a lokacin karatu yayi wani ne ku fahimta a ciki na biyu saboda ya fahimci maksudin fadar wannan kawai za a ce masa malam yana nan kawai shikenan haka a me ake nufi da wannan to shi yasa za ka ga a cikin shari'a ake ta maganar alfiq alfiq alfiq kuma shi yasa imam malik yake cewa alfaqih ba shine wanda ya san cewa wannan abin halal ne wannan abin haram ne ba alfaqih shine wanda idan abubuwa guda biyu wanda kowannen su halal ne suka haɗu a gare shi zai ga wanne ne yafi maslaha bisa wanda yake koma bayansa idan abubuwa guda biyu kowannen su akwai barna zai ga wanne ne yafi tsananin barna ya kaddamar bisa wanda yake yayi wato ya kawar da shi bisa wanda yake mai saukin barna ya karbe shi in ba yadda zai ya ce wannan shine faɗi to kaga kenan abin ya fi karfin kawai ka ce ka fahimci wannan shine kaza wannan shine kaza a kuma ka fahimci al-maqsud to shi yasa a shari'a ake maganar al-fiqh kuma shi yasa fiqh yake da babban matsayi a cikin shari'ar musulunci domin shine maksudin wato abin da ake nufi wajen fahimtar zancen Allah ba kawai ka fahimce shi ba a fahimta irin ta fiqhu ka fahimci zancen Allah kuma ka fahimci maksudin a zancen Allah jalla wa ala shi yasa Allah madaukakin sarki yake yaban mutane da yake cewa alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana za su ga tawilin maganar su dauki abin da yake shine mafi kyawu daga maksudin mai zancen akan wannan zance to shine yace abinda ake nufi da fikihu a cikin shari'a shine al-ilmu bil ahkam at-tafsiliya bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliya wannan shine wannan ta'arifin da na faɗa shine ya wake shi a cikin waɗannan a cikin wannan baitin العلم بالأحكام شنو يتي هو العلم بالأحكام الشرعية hukunce hukunce na shari'a don ya fitan maka da hukunce hukunce na al'ada wanda suke wannan ba na shari'a ba ne ko hukunce hukunce na hankali kamar ka ce ɗaya a tara da ɗaya biyu wannan lissafi baya cikin fikihu ko hukunce hukunce na al'ada cewa wuta tana kuna wannan ana ce musu al'ahkamul hissiya ko al'ahkam al'adiyya ko kuma hukunce-hukunce na lura kamar a ce alfa'il marfo wannan ba fiƙihu ba ne ba ruwan malamin fiƙihu da wannan kuje ku ta alfa'ilul marfo kuma al'amaliya kun ga an ƙayyade al'ahkam ɗin da cewa na farko su zamanto shari'iyya na biyu su zamanto amaliya na aiki don a fitar da al'amal al'itiqadiyya wanda su itiqadin su ake wannan ilimin tauhidi ne a nufin ayyuka da suke na aiki da za a ce kayi wannan aikin kayi sallah kayi azumi kayi aure kayi ciniki duk wannan ahkam ne amaliya amma a ce ka san cewa Allah ɗaya ne kai imani ka san cewa mala'iku halittar Allah ne wannan hukunce hukunce ne itiqadi ba fiqhu bane saboda haka al'ahkam shari'iyya don a fitar maka al'ahkam shari'iyya al'amaliya don a fitar maka da al'i'itika wato al'i'itika wanda suke ba amaliya ba kamar al'i'itikadiyya kaga hukunce-hukuncen tauhidi hukunce-hukunce ne na shari'a amma ba na aiki ba na sani da ƙuduri a zuci saboda haka sun zamanto ba fiƙihu ba shi yasa saboda haka kun ga da yace al-ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya ihtirazan dan ya fitar da hukunce-hukunce waɗanda suke na me na itiqadi wanda ba amaliya ba al-muktasab min adillatiha at-tafsiliya kuma ilimin a same shi daga dalilan waɗannan hukunce-hukunce waɗanda suke rarrababbu a rarrabe kamar sanin cewa a sallah sallah wajiba ce ya ake kasan sallah wajiba saboda an faɗa a cikin muktasa to wannan fikihu ne wannan ba fikihu ba ne ba ilimi wannan ilimin muqallidi ne ilimin muqallidi ne amma wanda yake zai san ilimin fikihu daga dalilai wannan shine faqih sani dan a fitar maka da ilimin muqallid ilimin muqallid ba ilimi da zai bashi fiqhu ba idan dai ilimi in dai kawai shi abin da yake bi ya ga mai malamin sa ya faɗa mai mujtahidin sa ya faɗa shi ma ya faɗi shi to wannan ba za a ce masa faqih ba sai dai yana da wato yana karanta fiqhu yana karanta fiqhu amma wanda yake faqih shine kowane kowane kowace matsala zai santa da dalilinta shi yasa aka ce al-muktasab min adillatiha at-tafsiliya wanda ake samu daga dalilansa daga dalilan waɗannan hukunce-hukuncen at-tafsiliya rarrababu don a fitar maka da al-adilla al-ijmaliya kun ga dalili al-adilla nau'i biyu ne akwai al-adilla al-ijmaliya akwai al-adilla at-tafsiliya zai ba mu misalin الدليل الإجمالي نعم الأمر يقتضي الوجوب دكا أمرني يا نونا وجبتي kaga wannan dalili ne ijmali saboda haka ma'ana duk wani umarni da ka gani a cikin shari'a yana nufin wannan abin wajibi ne kaga bai tsaya wannan a babin sallah ko babin azumi ko babin aure a duk wani babi to wannan shine ad-dalilul ijmali ko ba haka ba to menene misalin addalilu tafsili kuwa shine wanda ya ayyana akan matsala kamar ka ce aqimus sala wannan fi'ili ne da yake nu wannan shine dalilin wajabcin sallah su ne al'adillar tafsiliya wanda suke bayyana kowane hukunci ɗaiɗaikun hukunce hukunce ba wanda yake ya tara abuwa masu yawa ba ƙarshensa a ƙarƙashinsa akwai adilla masu yawa shi dalilin tafsili akan matsalarsa ne kawai na'am to waɗannan baiti biyu da baiti ɗaya da rabi shine wannan tarifin mu karanta sharhin wannan shi ne tarifin juz'i na biyu na al-murakkabil idafi me al-murakkabul idafi نعم المضاف با جملة بچي المركب الإضافي سنن مفرد با جملة بچي منشي أصول الفقه مركب إضافي wato kalmomi ne guda biyu da aka hada su da alaƙar idafa wato a wato dalilan fiqh usulul fiqh adillatul fiqh dalilan fiqh ko ba haka ba shine ma'ana dalilai na me na fiqhu shine ma'anar idafa din dalilai na wannan naɗi shine idafa to kun ga ko in ka samu al-murakkabul idafi yana da juz'i guda biyu al-mudaf shine usul wal mudaf ilayhi shine al-fiqh to yayi mana ta'rifin al-mudaf shine usul yanzu kuma yace wannan shine al-qismu thani shine na biyu na al-murakkabul idafi shine al-fiqh yanzu abin da muke yi kenan eh shine murakkabul idafi din usulul fiqh da yayi usul yanzu kuma zai yi fiqh to ya faɗa mana ma'anar juz'i na farko da faɗinsa usuluhu da la'ilul ijmali a cikin baitin da ya gabata ya ila akhirihi ثم عرف الجزء الآخر سنة يزكم يكاو من تعريف جزء wanda yake shine alfiq sai ya ce wal fiqh huwa al ilmu bil ahkam zuwa ga karshen baitin ya gabata cewa fiqh a lugha shine al fahim fahimta
ويطلق أيضا على الشعر على الشعر ويطلق أيضا على الشعر أي شعور يشعر شعرا شعر بان واقع با. آه، وهم لا يشعرون أي لا يفقهون
ويطلق ويطلق على العلم والطب أنا كما فقن أنا شوى الفقه شيني علمي أنا شوى الفقه شيني الطب أما وانا دي إطلاق اللغاني أنا شوى الطبيب أنا شوى مسا فقيه أما وانا أوجه اللغاني إنا إنا لكتا إنا فقه الفقه في اللغة shi yasa suka ce a a wannan a wa hadha al-itlaq fihi naw'un min at-tajawuz wa hadha laysa fil ma'ajim ma wannan lokacin da muke karantawa malamin mu yace wannan bai laysa fil ma'ajim ba a cikin ma'ajim ba sa faɗan ba sa wannan itlaqin a ce al-tabib ma'anar al-fiqh shine al-tib al-fiqh dai bi ma'anar ilm suna yi amma al-tib a kira shi fiqh shi shi bai gani ba a cikin ma'ajib saboda haka sai dai min babu tajawuz ne ya dauke shi a ta fuskar al-majaz
كل هذه الأشياء ترجع إلى معنى الفهم dukkanin waɗannan abubuwan suna koma zuwa ga ma'anar fahimta وقال أبو إسحاق الشيرازي الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي آه، آه، شيني مالم شافعية صاحب المهذب من لتافن المهذب وندا إمام النووي شرح سأشكن المجموع إيه، مالمي ني أصولي كما فقيه
الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفية إيه، الفقه الفقه أشكن لغة شيني فهمتر أبوبوا وأن سكي سمبويا ba abubuwa wanda suke zahiri ba. Uhum.
فلذلك تقول Da haka ne za ka iya cewa فقهت كلامك faqihtu kalamak na fahimci maganarka ولا تقول فقهت السماء والأرض ba ka cewa faqihtu sama'a fawqa al-ardi akwai had ba ciki as-sawab faqihtu sama'a fawqa al-ard na fahimci sama a, tana saman kasa wannan ai zahiri ne Eh, ai ba bukatar ka faɗi wannan a cikin luga bai bai dace ba akwai wani rintsi a cikin al'amarin da har sai ka ce ka gano ka gano cewa sama tana sama sama a kasa- a saman kasa take to shi yasa wannan ah, shine bambancin da ah, wato alfiq da kuma alfaham shi alfiq yana nufin faham fahimta na abubuwa waɗanda suke masu rintsi Eh, amma alfaham abin da yake wazih a bayyane shi ba a ce masa fiqh
واصطلاحا to wannan bai- bayan ya yi mana tarifinsa ta fuskar luga amma kamar yadda na gaya muku magana masu tafsir da suka kawo kusan min ajmal ma wajattu wannan ma na abu isa shirazi tana da kyau eh, cewa ma'anar fiqh shine fahimtar abubuwa waɗanda suke hafiya a ɓoye haka dalika maganar da ah, ibnu ashur da sauran da waɗansu malaman tafsiri suka yi cewa fiqh shine ka fahimci magana kuma ka fahimci maqsudin magana ka fahimci manufar yin wannan magana wannan ma ma'ana ce wacce take a kyakkyawa wannan duk akan lugha ne to yanzu zai zai gaya mana abin da yake a cikin istilah
واصطلاحا هنا ذكر wastilahan a cikin zar- zau- zaurancen wannan zaurancen mu zaurancen da muke yi wato usulul fiqh
كما ذكر المؤلف to shine huwa kama zakarar muallif kamar yadda malam ya ambata ni العلم بالأحكام الشرعية shine sanin hukunce hukunce na shari'a العملية waɗanda suke na aiki المستقبل al-muktasab wanda ake samun wannan sani wanda ake samun waɗannan ahkam din من الأدلة الشرعية waɗanda ake samun su daga a wato a wanda ake samun wannan ilimin daga al'adillar tafsiliya daga dalilai waɗanda suke rarrababbu
والمراد بالأحكام to abinda ake nufi da al-ahkam al-ilmu bil ahkam hukunce hukunce النص an-nisabu tamma an-nisabu tamma wannan abu ne na ilimin mantiq wato shine ka nasabta abu zuwa abu shine nasaba shine hukunci yanzu abinda za ka faɗa a ce maka gaskiya ne ko ƙarya ne wannan shine ake ce mata nisba kamar in ka ce muhammad ya zo muhammad ya zo gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba ne to wannan nisba ce ka nasabta muhammadu zuwa ka nasabta zuwa ga muhammad wannan shine nisba tamma wannan ya faɗa shi ne domin ya fitar da abin da yake ba nisba ba ne kamar tasawur kamar tasawur ka ce kamar alal misali ka ce alhayawan ko ka ce matsalan alhayawan abbahik dabba amma mai dariya dabba mai dariya ka kawai ka faɗi ta ne wannan tasawur ne baka yi hukunci ba baka ce ka gani ba ko kuma ta zo ko makamancin wannan ko kuma annisab at-taqyidiyya wato ka nasabta abu na ka kayyade shi kamar ka ce gulamu zaidin bawan zaid kaga ka tabbatar da bauta ga wannan wanda kake sifanta shi da shi kuma ka kayyade bautar tasa ga zaid to wannan ita ce ake ce ma wannan ita ce ake ce mata annisba at-taqyidiyya amma annisba at-tamma ita ce wadda ake hukunci a gare ta bi a a a a sahih ko khata kun fahimci wannan eh nisba ce don ka nisabta zuwa ga Muhammad yanzu idan ba idan idan ba wanda ya zo me hukuncin maganar ka eh ba daidai ba ne idan wanda ya zo ba Muhammad ba ne me hukuncin maganar ka ba daidai ba ne to ita nisba ita ce wanda yake hatamil sidq wal kadhib amma kamar in ka ce gulamu zaid wannan yana daukan gaskiya za a iya kare ta in ka ce gulamu zaid kawai ka faɗi haka sai dai a ce maka to me jawabi ka faɗi kalma gairu mufida jumla gairu mufida kawai ka ce gulamu zai to gulamu zai sai ne a so nake in ce maka akwai bawa wanda yake na zai to wannan nisba ce taqidiyya na wannan wato al-jumla al-khabariyya ita ce an-nisba tamma shine shine mubtada shine al-jumla al-mufida a nahwu kuma shine ita ce al-jumla al-khabariyya a balaga a fitar da jumlar insha'iyya to a wajen malaman mantiq su ma suna maganan nisab akwai annisba at-tamma akwai annisba at-taqidiyya to shine abin da yasa ne muku wannan bayani kenan dan da yace da yace al-murad bil ahkam an-nisab at-tamma wato nisba wato hukunci wato fiqhu ba yana ba ba a fiqhu shine abin da zai ce maka sallah wajiba kaga wannan hukunci sallah wajiba ce alwala wajiba ce alwala za ta iya zamantowa wajiba za ta iya zamantowa mustahabbi za ta iya zamantowa haramu wannan duk hukunci to wannan fiqhu ne shi yasa yace maka da yake nufi da al-ahkam yana nufin an-nisab at-tamma ba tasawwur ba kawai at-tasawwur ba shi da hukunci نعم ثبوت أمر لآخر tabbatar da al'amari ga waninsa, salban domin korewa ko kuma na tabbatarwa, kamar ka ce, Sallah a kamar ka ce, Sallah ba azumi ba ce, kaga ka tabbatar ka tabbatar da nisba salban shine abin da zaka kore sallah ba azumi bace au ijaban ko kuma ta tabbatarwa kamar ka ce sallah wajiba ce wannan dan ka fitar da ilimi da azzawat ilimin zat kamar me ta'arifin sallah ilimi ne na zat na zati au sifat ko kuma ilimin ko kuma ka san sifat wannan tasawur ne wanda sai ka yi shi tukuna sanin za ka yi hukunci kamar ka zo ka ce na ga mutane suna yin baiko na ga mutane suna yin baiko to kaga in baka ce baiko aure ne ko baiko ba aure ba ne baka yi baka tabbatar da nasaba ba amma an kace kawai na ga in kace bai ko shine kaza ko bai ko shine kaza wannan baka tabbatar da hukunci ba ko ba haka ba ka dai kawai san ka dai kawai gaya mutane ga bai ko yadda ake baikon ko kuma ka ce haya purchase ga shi yadda ake yin sa ga yadda ake haya purchase ga yadda ka'idar haya purchase take to sai tukuna malam in ka zo wajen faƙi ka gaya masa ya fahimce shi fahimtar haya purchase wannan tasawur ne in yi hukunci akan haya purchase cewa wannan ciniki ne na riba al misali wannan hukunci ne to wannan shine fikihu saboda da ya ce al'ahkam yana nufin abinda malami abinda fasihi zai yi hukunci a kansa bayan tasawur shi yasa suke cewa al'ukmu ala shay far'un an tasawurihi kafin kai hukunci akan hukunci akan abu reshe ne na fahimtar haƙiƙaninsa na fahimtar haƙiƙaninsa yanzu kamar an zo ane maka a zo a ce maka kudin yan fansho akwai zakka ko babu zakka a kansa to kaga sai ka gaya mutane me kudin ka gaya malami yanzu in ka je ka samu malami a tsoro kudin yan fansho akwai zakka a kansa ko babu zakka a kansa iya kudin yan fansho yake ka gani wajen wannan tasawur din idan kasa idan kai idan baka yi baka bashi a tasawur tam ba ba zai gaya maka hukunci ba dole gaya masa tasawur tam in kai kace masa kudi ne da kake bayarwa a jiya ake juya maka su ake juya maka su kaga hukuncinsa daban zai gaya maka in ka ce kuɗi ne wanda yake an ajiye su tilas kuma ba za a iya baka su ba sai da wani sharaɗi kaga hukuncin zai sha bambam so daga hukunci shine ka tabbatar da kan cewa wannan ga hukuncinsa amma tasawur ba hukunci bane shi yasa da yace maka al-ahkam yace an-nisabu tamma domin ya fitar maka da at-tasawurat da kuma domin ma ya fitar maka da an-nisabu taqidiyya wanda bai faɗe ta ba anan ihtirazan min at-tasawurat sai ku ƙara da wato ihtirazan an ilmi bid dawati was sifat wanda yake shine at-tasawur da kuma ihtirazan an an-nisab at-taqiyya shine kamar kace gulamu zai al misali na'am to al-qaid ath-thani shine ash-shar'iyyah kaidi na farko na ta'rifin shine al-ahkam ko al-ilmu bil ahkam ilmu bil ahkam wannan ya fitar da wato at-tasawurat ya fitar da an-nisab at-taqidiyya to da kuma yace ash-shar'iyya kuma fa wannan kaidi na biyu kenan kun ga wato in ana ta'rif kowace kalma aka kawo tana da mazauninta ta'rif ba a kawo kalma wanda take ba za ka iya ihtirazin wani abu da ita ba in ka kawo kalma a cikin ta'arifi dole sai tana da dalilin zuwa in ba ta da dalili babu bukatar ka kawo ta sai a ce a cikin ta'arifin ka akwai hashu akwai sanya abin da ba a bukatar sa dole ta'arifi ya zamanto kalma ce duk abin da zaka faɗa yana da matsayi to da yace al-ahkam kun ga wani yana da matsayi don ya nuna maka cewa ba tasawur yake nufi ba ash-shar'iyya shi ma wannan kaidi ne yace da ya fitar da yace wahtaraza bil ahkam shar'iyya an al aqliya an al aqliya al ahkam al aqliya wal hissiyya wal istilahiyya dukkanin su nau'i ne kaga al aqliya yace fal awwal da alwahid nisful ithnay wannan hukunci ne na hankali ko duk wanda yace maka wahid nisful ithnain yace khata to shine bashi da hankali ko ba haka ba to al ahkamul aqliya kuma haka suke dama al ahkamul aqli imma wajib wa imma mustahil wa imma jaiz shine kadai wato al hukmul aqli basit hankalin dan adam wato al aqlu sarih kenan al aqlu sarih basit kowa ya sani tsohuwa in ka gaya mata wani kamar wai aka nuna ma wata tsohuwa al'imam al-razi sahibu tafsir ga filosofa da sauransu ya ce wannan mutum shi ne wanda yake da dalili dubu akan samuwar Allah sai ce lalle yana da shakka dubu kenan a kansa ce shakkarsa dubu domin tana ganin wato samuwar Allah ya baya bukatar sai kana da wani dalili saboda wa da ka shabbayin kana da shakka dubu shi zaka nemi dalili dubu to al-hukm al-aqli haka yake na'am na'am eh al-hukm al-aqli wajib mustahil jaiz eh kaga kamar ka ce wahid za'id wahid wannan wajib wahid za'id wahid yusawi talata mustahil ko ba haka ba in aka kawo maka ko yanzu kamar a ce maka a ga wani abu a ba saman me ba ne ba kuma ba saman me ba la mawjud wala ma'dud wannan mustahil ko ba haka ba ga wani abu mawjud amma kuma ba shi da muji samun mene amma babu wanda ya samar da shi sai ta ce wannan mustahi ko wataƙila za ku iya cewa to Allah fa ba samun ne ba ne san ko kuma an kace mutum yana tafiya akan a sararin samaniya akan akan iska hankali ne zai ce ja'iz ja'iz zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa don babu abin da ya hana shi ba abin da ya hana shi amma al'ahkamul wajen aka koma wajen al'ahkamul hissiya aka je ga mutum yana tafiya a sama sai a ce a wannan mustahil domin a hissiyan a bisa al'ada mutum nauyinsa ya fi nauyin iska sau da ka za a iya tafi a kan sama wannan hukunci ne na alhis ko ko kuma ake na tafiya a kan ruwa akaliyan ja'iz akaliyan ja'iz yau ba gashi ba yawanci yanzu da abubuwan da ake nasu jirgin sama da sauransu duk ba gashi ba yiwu eh da ake yi ake yi wa mahaukata gwaji a cikin mahaukata a cikin ruwa eh kayan hukunci al'ada ne barista an san kwando ba zai rike ruwa ba eh to amma zai iya yiwuwa ya yi wata a yi masa wani sinadari da zai rage nauyinsa da zai ramuto jeje da iskar ya yi kama ya masa fuka fiki ko zero gravity kamar yadda yawa kamar yadda kamar yadda suke a cikin kumbo in ya je wajen da zai zamanto babu gravity gaba daya haka zai fi tafiyarsa kamar a cikin ruwa yake kamar a cikin iska yake da yawa da abubuwan da kake gani na science fiction duk sun gina shi ne akan at-tajwiz al-aqli abinda kawai ya kore shi saboda bisa al'ada babu wannan amma wannan bai nuna kan cewa mustahil ne a same shi ba na'am والثاني شيني الأحكام الحسية محرقة ce kamar sanin cewar wuta mai kuna ce kaga wannan hukunci ne na hankali na al'ada hukunci ne na al'ada cewa wuta tana kona mutum wuta tana kona mutum na biyu istilahiya na uku al-istilahiya kenan kamar sanin cewa al-fa'il marfu wannan istilahi ne ko a wajen zaurancen malaman na hau ne amma in aka je aka ce ma mutum alfa'il kaga wato mai aiki marfu maɗaukaki ne ɗaya ka mai kake mai kake faɗa mai shi ne gani ba to amma in ka mayar da shi ana nufin marfu abinda ake nufi wato wani wasali ne da ake ce masa rafa sai ce oho abinda kake faɗa kenan a ni ban gane wannan maganar taku ba eh sakakke kamar irin wannan eh kamar irin wannan ya ce eh wannan hadisi ne sakakke eh kamar wani ne da aka ce masa wannan hadisin da'ifi ne aka ce a sai dai kai ne da'ifi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba mai rauni bane to saboda shi bai fahimci cewar istilahi bane kuma kun san kowane istilahi kowane filin sai da nasa istilahi na'am
قلت هذا dukkanin su ba a kira su fiqh to kun ga wannan muhimmancin kowace kalma a cikin tarihi muhimmancin ta kenan kun ga duk wannan fa muhim- da saboda daga wannan ash-shar'iyya din duk aka fitar da waɗannan domin dama ka- ka'idar ta'arifi shine ka shigar da duk abinda yake ya sifantu da shi ka fitar da duk abin da yake bai sifantu da shi ba shi yasa ake ce masa ya zamanto aljami almani
واحتاج في العملية kuma da yace al-ahkam al-amaliyya ya sai ya takai sai ya fitar da المشار لها آه، المشار لها بقوله والفعل da yace al-fi'l آه، للشرع والفعل الفعل يعني نفهم الأحكام للفعل أي الأحكام الش- الع- العملية wannan ya ya ɗauki akan cewa alfi'il da amal mutaradifat ne akan ce me bambancin alfi'il da bambancin al'amal a waɗansu suka ce dukkanin su ma'anar su ɗaya waɗansu kuma suka ce a wato al'amal shine a al wato alfi'il shine wanda yake da ma'anar al-iktisab wanda za ka yi shi ka ji kan cewa kai ne kai tsoron sahi shi ma hatta amal shi ma haka ne تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون kaga iktisab ne abinda kuka yi saboda haka a ce wai fi'il shine yake da wannan a a hada laysa sahih so amma dai kun ga shi malam ya tafi akan cewa mutaradifa duk ma'anar su daya ko fi'il ko amal na'am
والعلم عن العلم بالأحكام الشرعية dan ya fitar maka da ilimi na hukunce-hukuncen shari'a al'itikadiyya domin su ba al'amaliya ba ne na ƙuduri na itikadi ilimin tauhid
والعلم بأن الله واحد kamar sanin cewa Allah shi kadai Allah ɗaya ne وأنه هو في da الآخرة cewa Allah za a gan shi a lahira kaga ko ne daga cikin wannan hukunci ne ai ko ba tasawur bane kawai inna Allah yura fil akhirah ka danga- ka tabbatar da ru'ya ga Allah a lahira
فعلمك بوجوب اعتقاد أن اعتقاد أن الله واحد صفر amma saninka da wajabcin cewa a da wajabcin itikadin cewa Allah ɗaya ne fikihu ne wannan ka gani wajabci tunda wannan aiki ne ko wajabcin itikadin aiki ne na'am
وعلمك أن الله واحد amma saninka cewa Allah shi kaɗai ne ليس بصفر wannan ba fikihu bane بل هو من علم الكلام wannan yana daga cikin ilimin tauhid me yasa aka kira shi ilmul kalam saboda yawan wato mujadala da aka yi da sukan yi wajen tabbatar da shi da kawo shakkoki da kawo abin da zai kora waɗannan shukuk ɗin da annaba shi yasa ake ce musu ilmul kalam na'am eh saboda ka fahimci maganganun malamai ba shine fa'idarsa amma ba wai dan a tabbatar da wato abin da ke sharrin ilmul kalam shine a abin da suke ɗauka dalili ba shine dalili da Allah ya ajiye ba Hmm. ba shine da al- dalili da Allah ya ajiye ba wannan shine shine gundarin il- illar ilmul kalam abubuwan da masu shakka irin ɗan falsafa suke bi su tabbatar da samuwar Allah ko su kore samuwarsa ko su tabbatar ma da Allah wata sifa ko su kore ta wani dalilai ba na shari'a ba ne to shine su kuma suke so su sanya dalilan shari'a su sanya abubuwan shari'a dole su sanya su a cikin wannan rigar to duk abin da ya kawo wannan sharrin kenan shi yasa idan mutum zai yi ilimin ya san shi don kawai ya san kawai ɗinsu don ya fahimci maganga idan ya karanta ya fahimci maganganun su wannan babu laifi amma in dai ya karanta ya aiki da shi ne babu amfani kuma sannan kafin ma ka fahimci maganganun nasu sai ka sha wahala shi yasa ah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewar ah, wato ah, mai raunin sani ba zai fahimci maganar ba kuma wanda yake da zurfin sani baya bukatar sa saboda aslan ba shi da wani amfani aslan ba shi da wani amfani saboda abin da aka tabbata in ma ka ce wai sai ka fahimci abin sai ka sha wahala kafin ka fahimta ni kamar alal misali lokacin ba na manta lokacin da nake karatun minhajus sunna na shekul islam ibn taymiya dan ya shiga cikin maganganunsu sai ya na tsallake shafi wajen 180 saboda wani lokaci sai ka ji ka sha wahalar ma kai kokarin ka fahimta sai ka tune fa'idan wannan in ka fahimta dan kawai ka ji abin da waɗansu abin da suke faɗa kuma duk daga baya in an faɗa din duk kuskure ne to sai wanda Allah madaukakin sarki ya ba su albarka a cikin rayuwa da zurfin sani kuma sun riga sun gama sanin ilimi mai amfanin to zai san wannan amma ba gama sanin ilimi mai amfanin ba karanta Bukhari da Muslim da sauransu ba ka je ka ce sai ka karanta wannan ka sha wahala da ba gaira ba dalili na'am na'am mm mm eh eh shi din ne ai wannan ga wanda yake ya riga ya tumbatsa da sanin alkitabu wa sunna kuma ya da lokaci je wannan ya dace kamar inda irin su ibnu taymiya shaykh al-islam ibnu taymiya sai kadan ne daga cikin malamai su dai amma yanzu waɗanda suka yi raddi yanzu me yasa imamul kusan wanda suka fara yi ma filosofa din wannan abin ai imamul ghazali ne ya tahafutul falasifa ko ya bayyana irin irin watsewarsu da kuskurensu da sauransu amma da yake shi kansa ilminsa na alkitabu wa sunna na musamman ilmin hadith kasir ne kasiri ne sai zama ya fada cikin kurakurai sau da haka malaman falsafan na musulunci suka zo suka yi masa raddi ta hafutu ta hafutu ibn rushd ya zo yi masa wannan ya masa raddi kuma daga baya shi a irin su shekul isa bin tamiya su nuna kan cewa duk da shi da ya yi farkon da wanda suka yi masa raddin duk ga baki ɗaya ma duk akan kuskure suke sai ga
cewa ana samun suna suna son jama'a ya zo da musamman na kayan sa a sauran su suna can suna can jama'a haka ya zama kuma babu malamai na wanda suke da suke da wanda suke da irin wanda ya cancanta da shigar da wannan abu gaskiya wannan farko farko kifaya ya zama cewa su da ilimin nasu da ya su kuma su suke wannan to su kaga suna ka gani sun yi bakin kokarin su amma kuma suna cikin hadari suna cikin hadari a irin wannan kamata ya ce waɗanda suke da zurfin sani akan ilimin kitabu wa sunna kuma suka san falsafa din to su za su yi irin wannan to kuma ba kowa ne zai iya irin wannan ba gaskiya amma yin sa fardu kifaya ne fardu kifaya ne dole a samu mutane waɗanda yake za su a kowane zamani za su bayyana gaskiyar a addinin musulunci kuma su yi raddin shubuhat din da ake kawowa kuma su fuskanci waɗanda suke wato yaƙi da addini a kan su masu yaƙi da su ta harkali wa jahidhum bihi jihadan kabira wannan umarni ne na Allah da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jihadi babba da alqur'ani shi jihadin hujja waya daga cikin jihadi da yake wajibi to raka duk wanda Allah ya bashi wannan amma ya so mu samun asalin ya so mu samun alkitabu was sunna ce alal aqalla mutum ya ya karanta alqur'ani ya fahimci tafsirin sa ingantacce ba kawai zai karanta aya ba ne ya fahimce ta daga translation a'a ya fahimce ta ya san yadda magabata suka yi tafsirinta kuma ya san ilimin luga yadda zai iya ɗaukan fuskar dukkan wata ma'ana sannan kuma a ce ya karanta alal akalla kutubu sita nan ko sahihain din nan ya karanta su ya gama karatun su ya san abin da suka kunsa ko da sahihain din nan to irin wannan idan mutum ya yi wannan to ya shiga cikin wannan to kaga alal akalla yana da asasi ma yanzu mutumin da bai san wannan bai je ya shiga yana ta kawo abin nan shubuhat kuma yawanci za ka ga yanzu yanzu kamar yanzu kamar wannan wani kwanaki da suka sanya suke ta yada a video clip ɗinsa wani ya turo min na gani wani wai wai musulmi ne shi ya je yadda ya zamanto kirista kuma daga qur'ani ne ya zama to kirsa wanda ya taba turo maka in kaga wannan kaga wannan dishi ba ko ma ma ba ma wato magan wanda ma yake a wanda yake ya dan san mabadi kawai na alkur'ani ya san zancen ba wani abu da yake duk wato kirista ne kawai suke sun damu da yadda musulmi suke ta kwashe musu kirista mabiya saboda haka suke so su ce su ma bari su jefa wa musulmi kuma ba wajen jefa musu shubhar sai suka je da abin da ba ma shubha ba ce dama ba musulmi bane wannan dama ai ba musulmi ai ai musnu'i ne masnu'i ne sana'anta shi ake aka kawo shi aka cewa shi eh
akwai shigogi ba ƙarfi da ake jefa wa ɗalibi na falsafa kuna zama da ne musulmi in dai karanta wannan falsafa a kan gaje zai zo yana jefa wa ɗalibai shi ba. Duk wa ɗalibai sun ana na mana aibar gogowa da harkar karfin nan. Suka je ta magana ta buge ka da yawa. Kuma kai ba ka da ilimin da za ka yi masa rage kyakkyawa na ilimi. To wani shawara.
Eto, gaskiya yi dai shawara ta akan wannan wato mutum ya san wato adilla ijmaliya akwai shi kasancewar a wannan addinin a tsawon lokaci wanda suka fi ka sani suka fi ka fahimta suka fi ka sanin abin da waɗansu suke a kai duk abubuwan da ake faɗa na shubuhat nan ba su gani ba kuma wanda aka kawo na zamanin su sun yi raddi akwai jawabi akan a dukkan wata shubha da za a kawo wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya sani mutum ya yi itikadin wannan to za a iya cewa wannan ai dogma ne sai dogma ne ga wanda yake ba shi da ahaliyar ne tsaya je bincike domin yau inda kamar a ce akwai alamar burbushin gaskiya akan abin da suke faɗa ai tuni da an samu abin da za a rubuta addinin nan kwata-kwata ga baki ɗayan idan ka tsaya yawanci ni na kan yi wannan tunanin ce yanzu mutum in ka tsaya ka duba irin su a a ibn taymiya da in mutum ya karanta tunaninsa dan mutum ne wanda yake zaka ga irin zurfin fahimtarsa sa ta abin da ka sani ma in baka ji ya faɗa ba sai ka ɗauka baka san shi ba saboda zurfin fahimtarsa a cikin al'amura ce to yanzu irin waɗannan kuma akwai dubin ne kamar sa a cikin tarihin musulunci ce duk su ba su fahimci wa'annan tanakufatin da ake faɗa ba kuma har a ce wannan ya sanya su sun gane sun sun bar addinin saboda haka abin da duk ake faɗa duk zancen banza ne amma abin da ya fi na dalili shi kuma wannan ba zai yi ga kowa ba sai ga wanda yake da ahliya ko babbar ahliya kafin kai komai ka tsaya ka samu kyakkyawan makami na ilimin alkitabu wa sunna ka sami ilimin alkitabu wa sunna ka sami wannan ilimin to zaka iya shiga cikin wannan fagen amma wato fage ne wanda yake a zai ɗauki rayuwa kusan gabaki ɗaya zai ɗauki rayuwa shi yasa zaka yi mamakin irin waɗannan malamai na musulunci da Allah ya kawo su irin su ibnu taymiya suna fatawa suna jihadi suna birrul walidai kuma duk da haka kuma su shiga cikin irin wannan abubuwan da zaka ga kan cewa da za su yi rubutu mai yawan gaske wajen raddin shirman waɗannan mutane wanda abin da ya kamata a ce kenan yanzu malamai suna amma sai mu yanzu wa sai ga malami ba shi da lokaci ma da zai raddin abin da ake faɗa a cikin jarida lokaci kuma kullum shi za ka yi ta gani shirme a cikin jarida to kuma wanda yake din a a shi yasa din sai dai mu ta addu'a Allah ya sanya mana albarka a rayuwar mu tunda su magabata abin da suka yi kenan abin da suka yi kenan ba wai suna ga si ma mutane sallah su yi jihadi su yi sulhu su yi alƙalanci gashi nan dai to amma kowa sai kaga a abin nan su Allah ya musu albarka a rayuwar su kuma Allah ya ba mu albarka a rayuwar mu kuma sai dai kuma kowa ya bakin kokarin sa daidai gwargwado yayi abin da zai iya yi da daidai gwargwadonsa musamman yanzu wato a ku ɗaliban zamani wanda alal akalla kuna da lugar zamani da lugar zamani din da ita ce turanci yawanci abin da yake sanya mutane da suke irin waɗannan saboda ba su da wato ba su da damar zuwa ga ainihin tafan musulunci domin da larabci suke ba su da access gare su saboda haka sai ya gama garin da suke yi duk wanda ya san addini ya gani sai ya yi mamaki sai a za a mutum mabadi na addini ba sai ba saboda ba su je sun karanta addinin daga nan in alqur'anin ne daga translation za su je su karanta shi ba san su dauki ibnu kathir su ga tafsirin aya ba to ba kuma sai lallai mutum ya haddace ba ya rubuta kana da ahliyan bahar za ka iya zuwa kasan in kana bukatar tafsiri ga inda za ka je in kana bukatar hadisi ga inda za ka je in kaga wata kalma a cikin hadisi baka gane ta ba ba dictionary za ka je ka ɗauka san ba dictionary za ka ɗauka ba ba kamusul muhit za ka ɗauka ba za ka je ne ka ɗauki littafin garibul hadis ka san cewa su ake zuwa a samu ma'anar hadisi kuma ka san sharho ka san idan bukhari ne ka san ga sharhohinsa in muslim ne ka san ga sharhohinsa da za ka je ka karanta to in ka samu wannan an baka an baka mabudi wanda yake da wannan za ka iya samun wato a kaima ya zuwa ga masajir na ilimi dan ka san abin da yake hakika kuma sai ka amfani da shi sai ka yi yanzu kaga kamar irin wannan adamu adamu yake rubuce rubucensa kaga akwai lokacin da ya yi rubutunsa a wanda ne masa raddi saboda a lokacin nan babban abin da wato ya bani takeici a shine yana bayyana kansa ga wanda yake ya san ilimin hadith kamar ya ji ya karanta ilimin hadith din ya gane duk abin da ake dora shi akan ilimin hadith duk zancen banza ne karyar banza ce dan yi suka ga usulin ilimin hadith abinda dai orientalist suke abinda orientalist suke kuma duk wanda ya san ilimin hadith daga asalinsa in ya ji abin da suke fara dariya sai kawai ya yi dariya a san cewa wannan zancen banza ne to yayin da kaga wani na nuna wanda yake zai ja mutane a ce a shi ma duk abin da suke faɗa ma hadisin duk zancen maza ne duk banu umayya ne suka yi musu to haka a lokacin dole ce kai dole wajibi ai bayani dole wajibi ai bayani dan a nuna ma mutane irin a gashi ba da suke kokarin sawa
shin jami'a da suke a na waje suna da wannan tsarin suna wasu da muke da shi da wani sama da ake sawa daga kungiya suna da da a wannan suna wasu
ya danganta da jami'at din yawanci jami'o'in yamma duk suna da jami'atul garbiya duk suna da wannan saboda me yasa suke yin wannan su kuma saboda sun san waɗanda suka yaƙi aƙidar musulunci babu kamar 'yan falsafa yan falsafa su ne daga cikinsu aka samu a ikwanu safa waɗanda su ba su dama suna ganin ba su dama da ba su yadda da shari'a daga baki ɗayanta suna ganin addinin ma'arifa ne kawai a inda ka samu wannan ma'arifa shi kenan kuma suka yi haɗu tare da sufaye a wajen wannan saboda haka shi yasa sun ga hanya ce da za a yaki shari'a za a yaki aiki da addinin musulunci to haka suke kwadaitarwa kan aiki to jami'o'in da malaman su da wato ɗaliban su daga nan suka fito suka zo suke koyarwa a jami'o'in mu to su ne suke ganin wannan yana daga cikin wani abu sanabar dalle ya waje ba a sanya shi yanzu haka kuma kamar waɗanda suke kamar irin 'yan azhar su kuma su suna ganin kan cewar a dole ne a karanta falsafa ta wajen a karanta ilmul kalam ba wai a karanta falsafar ihwanu safa da sauransu ba a karanta ilmul kalam da ake tabbatar da shi da dalilan falsafa a bisa mata a bisa mazhabar ash'ariya da kuma maturidiyya amma kamar jami'o'in saudiya su suna kan abinda ibn taymiya ya zo ya ce a mayar da koyar da aƙida a bisa aƙidan salaf a koma zuwa aƙidan salaf kada ɓata lokaci da wannan amma su ɗin kansu su ma su ɗin kansu su ma sukan koyar da manzai a wajen yan usulun da'awa masu karanta da'awa saboda nan ne ake karatun usulun din masu karatun da'awa sukan koyar da su manzai domin su san yadda za su fahimci littattafan da hatta malaman salaf malaman da suke akan aƙidan salaf da suka yi raddin wato bid'o'i na ilmul kalam sun yi amfani da ilimin mantiq din ne saboda haka sukan koyar da ilimin mantiq din kamar shi yasa Sheikh Al-Amin Al-Shinqiti Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti mai Abwaul Bayan ya rubuta littafinsa na mantik wanda ake karantarwa a kuliyatu dawa a lokacin da mutane su san shi saboda in kana so yanzu kamar idan mutum yana so ya fahimci minhajus sunna sosai yanda ibn taymiya ya kawo shi dukkan abubuwan da ya faɗa dukkan abubuwan da yake kawowa ya fahimce shi sosai dole sai mutum ya karanta ilimin mantiq din ya ga menene irin zaurancen su na'am ana haya yanzu na namanta sunansa a'a ba dafa wannan dafa wannan akan wannan akan inkarin majaa wannan a'a akan dafa al-ittirab fi ayatul qur'an fi fil munazzal lil lil a'a wannan dafu dafu qul majaz fi al munazzal lil menene wal ijaz wannan na dafa na majaz ne akwai kuma dafa al-ittirab fi ayatul qur'an shine yace dafa al-ittirab fi al munazzal lil wannan na majaz ne filmun dab a rabu ko ilmajaz filmun nazzar lil ta'abbudi wal i'jaz alaikum salam hasan Mm.
wani su wannan zai zuwa kan kawai hakan da ɗaya ne su ke hawa su a biyar da wannan da kuma ɗaya su suna sun kama
a fikirin islami ba lallai zaman to abin falsafa ba ne wani lokaci za ka ga wato mutane ne waɗanda suke himmatuwa da wato falsafar ilimi da kuma abubuwa da ke cikin musulunci na irin wanda falsafa na garab suke yi a kai kaga musamman sha'anin a wato sanin kulliyat na shari'a kamar maqasidu shari'a kaga yana daga cikin irin wannan da kuma yanda musulunci ya tabbatar da al'adala al-ijtima'iyya yanda za a amfani da wato a shari'ar musulunci wajen tabbatar da ci gaban al'umma da mutum ya rubutu akan wannan akwai daga cikin malaman musulunci ko da da suke irin waɗannan a kamar wannan wanda ya rubuta mahasilil islam to wannan shine abin da ake ce ma alfikiril islami din irin wato yanda musulunci ya fuskanci yanda alal misali yanda musulunci zai a kawo a maganin bacin yanayi yanda musulunci zai kawo a ci gaban al'umma ci gaban tattalin arziki ko wani ya shiga cikin farkar al'iktisadin islami ko wanda yake zai zama to shi duk rubuce-rubucensa akan wannan ne irin su abin nan wannan Hurshid Ahmad irin su wannan wa yake da suna Umar Chopra irin Umar Chopra da sauransu wanda duk kaga abubuwa ne waɗanda suke ba su za su zo su ga su kawo maka ayoyi da hadisai bane kawai a'a sun karanta abin da yake a wajen garb kama sai ga su gawo irin yadda na musulunci yake daga fahimtar su yanzu kamar ka ga sha'anin harkar riba akwai daga cikin waɗanda suke cikin marubuta na zarafin wanda suke falsafar iktisad falsafar economics wanda suke suka akan ita kanta nazariyar yin riba din cin riba din irin wannan za ga sun karanta maganganu sai su kawo sai su nuna yadda hikimar Allah take a cikin yadda ya haramta wannan al'amarin kuma su ƙara waɗansu abubuwa ta fuskar musulunci wanda su wayancan ba su kawo ba duk wannan shine fikirul islami ne babu wani ba a ciki kada a ɗauka masu fikirul islami waɗansu yan bida'a ne ba lalle ba ne haka ya kusa kar istidradin fa yawa ya kamata mu karatu na'am
abin da shi a yau abuwa da zamani ba su wa ko da ta gurma ta ainihin yankin tsarin nashi da ci wannan abu kamar abinci misali kamar abin da ya faru ya faru a amerika da bishiyar yadda abu wani da ta fi ya kawo na ikon ayan da yin zama wannan abu da yi da shekaru kawai da kuma shafar da ta ce wannan abu da ba ba kuma da ta fi shi kawai da ya yi wato a kowace fi'a akwai irin waɗannan ko irin waɗannan mutanen waɗansu nau'in 'yan wanda suka tasirantu da sihiri sihiri ne a cikin al'amarin su akwai mutane irin waɗannan za a gan su ko a cikin kirista ma akwai su wanda za su ɗauko maka su ce irin irin irin su masu bin za ka ga sun ɗauko manganin Nostradamus da sauransu ce ai dama aya Bible ya nuna wannan to wanda suke so su yi Qur'ani ma haka da akwai su dan ko babu dalili duk akan abin da suke babu dalili akan wannan su ce ai a a waye aya ta kaza ta suratul tauba ga nambar ta ga wani ne wannan babu dalili akan cewar abin da Allah yake nufi kenan da sanya wa'annan abubuwa kuma wannan wani nau'i ne ma na cewar akwai wani tasiri da wani abu ba Allah ba akwai wani tasiri ga wani abu ba Allah ba kamar waɗansu nambobi da aka faɗa su ne suke tasiri saboda idan wannan nambar ta zo ta faru a wani dole wannan abin ya faru kamar yanzu ne ma da yanzu ake cewa wai ai gashi wannan hatsarin da aka samu na fadowar crane a makka shi ma ya faru ne na a 9-11 11 ga watan september to 9-11 su ya haka fa america suke lissafi sai sun faɗi wata kafin su faɗi kwanan watan to in ka koma kan lissafin a 'yan ingila fa da suke faɗan kwanan watan kafin wata sai 11-9 su ma ga duk lissafin duk sai ya rushe in ka bi wannan saboda haka waye ce na america shine ya dace da halittar allah 9-11 da har zai sa duk wannan lissafin na kwanakin watan a waɗannan nambobin da ake haye tasiri da abin da ake faɗa ka kallaba shi ka koma shi na lissafin waɗannan ka ce 11-9 ka gani wani abin zai tabbata sai ga kuma ba lalle ba saboda haka a daina irin waɗannan ko kaɗan in ka ga mutane suna irin wannan da su da 'yan conspiracy theory duka nisance su ka ji su ka babu wani hujja akan maganganun su na'am mu ci gaba da karatun mu usulul fiqh muke fal mutakallim malamin tauhidi yana tabbatar da alwahda wato kadaituwar Allah alwahda yana nufin at-tauhid wal faqihu yuthbitu wujubaha shi ko yana tabbatar da wajabcin tauhidi kun ga akwai bambanci kenan ko saboda wanda alal misali idan mutum zai kawo maka dalilan tauhidin Allah dukkanin waɗannan a ce wannan yana nuna cewa Allah shi kadai ne a zatinsa Allah shi kadai ne a sifofinsa to kaga duk wannan me yake duk wannan ilimin tauhid ne amma malamin fiqh wanda zai ce tauhidi wajibi ne ya ce riya tana warware tauhidi don haka haramun ce wannan faqih ne saboda a cikin abubuwan ilimin tauhidi zaka samu janibin fiqhu wanda faqih shi yake kula da shi na'am haka da qarraru haka nan malamai suka tabbatar wallahu a'lam Allah ne mafi sani haka nan ya kawo daga nashrul bunud nashrul bunud shine sharhin shi a shekh al-alawi ash-shinqiti kansa wanda shine an-nazim shi ya masa sharhi kuma mulakhasan wa muktasaran a takaice kuma wato a karin dai takaitawa ma'anar faɗin malam namahan nami aiwa walfi'ili li shar'i walfi'ili namahan nami ai nasabaha an nasib me nasabtawa haka ya nasabta wato me riwaya haka ya ruwaito sai ya ce alfi'iliya saboda haka na ma hannami abinda shi ne nasabtawa ya nasabta shine ya faɗi wannan kalmar wannan shine yake fassara maka abin da ke cikin baitin baya cikin tarifin bal yana daga cikin takmilar abin da ke cikin baitin ai al'amaliya na'am wal ilmu abinda ake nufi da al ilmi bis salahi ai salahiyya wato kudurar samun ilimi din abinda ake nufi kenan fi ma qad zahab akan abinda zahab za a iya cewa fi ma qad zahab annami akan abinda shine riwayar na ma hannami din qad zahab akan abinda ya tafi akai eh ya ce wato ma'ana abinda ake nufi da al'ilmu a cikin baitin da yake cewa fiqhu wal ilmu bil ahkami eh al'ilmu bil ahkami a cikin ta'arifin al-fiqh al-mutaqaddim wanda ya gabata qariban nan kusa هو العلم مع الصلاحية shine ilimi da ma'ana as-salahiyya wato yiwuwa wato kudura wata hayyu lidhalika da shiryuwa do- da- da- da- da wato samun a- a- wato shiryuwa akan samun ilimi din mutum ya shirya kansa kan ya sami ilimin وأن تكون له ملكة ya zamanto yana da kudura yana da iko يقدر بها da yake samun iko da wannan kudurar إدراكه ala idraki juz'iyatil ahkam akan fahimtar ɗaiɗaikun hukunce hukunce وقد اشتهر عرفا wato ba sai lallai mutum ya san dukkan wata matsala ya san ta ba sannan za a ce masa faqih ne domin shi ne za a ce yana da ilimin a in yana da kudura akan ya samu faqih ne kuma alal misali mutum ne wanda yake yana ya san dukkan wata matsalar ya san inda zai samu dalilinta ya san inda zai samu maganganun malamai sannan ya zo ya faɗa sai ya ji ya yi bincike ba wai ya haddace ba ne sai ya ji ya yi bincike zai sani wannan ba abin da zai hana a ce masa faqih ne ba wai sai in ya haddace bane yanzu da ka zo ka tambaye shi in zai kawo maka a a- zai gaya maka hukunci a lokacin sannan zai zama to faƙi
وقد اشتهر عرفا
ya shahara a bisa al'ada إطلاق العلم على هذه الملكة ana am, a- wato ana dangana ilimi ya zuwa ga wannan kudurar wato al'ilmu ana nufin almalaka kudura akan samun ilimin
ثم أعلم أن kun ma'alam ka sani i'lam wannan a- hamza din ba daidai ba ce Ah, hamzatul wasul ce
ثم أعلم أن المراد بالعلم في حد في حد الفكر ما يشمل الفرد sannan ka sani abinda ake nufi da ilimi a cikin wato ta'arifin alfiq abinda ya hada hadda afban domin al'ilmu kun san akwai bambanci akwai da- tsakanin al'ilmu da kuma afban ko al'ilm shine ma'rifatul ilmi ala ma'rifatu shay ala ma huwa bihi wato ba tare da min ghairi ihtimal an-naqib shi kuwa azan shine wato a a wato ma- ma'rifatul shay ala ala raji ma ihtimal al-naqib ihtimalan marjuhan ko to kowanne daga cikin su da ilimi da azan kowanne daga cikin su hujja ne domin Allah madaukakin sarki ya sanya mu mai aiki da abin da yake zacenmu mai rinjaye ya tabbatar da shi ba sai ka san abu ɗari bisa ɗari ba ya waje ba kai aiki da shi in kai zacensa zato mafi rinjaye ya waje ba kai aiki da shi yawanci misalin da akan kawo shine wato hukuncin alkali da shaidan masu shaida yanzu idan mutum biyu suka zo suka yi shaida wajen alkali akan abu akan cewa wane ya yi sata suka yi shaida kuma aka yi ma shaidu izari aka tabbatar da shaidar su cewa haka take aka ba ma wanda aka tuhuma ya yi suka akan shaidar su ya kasa to alkali sai ya hukunci ko tare da cewar ta yiwu ba hakan ba ne amma duk da haka aka ce ya hukunci shi ne wannan kowace na kan tuno wannan kabiyar ina ji na taba gaya muku ita ta ibn rushd da ya kawo wani waɗansu wani alkali da ya zo aka kawo masa kabiya masu shaida suka zo suka yi shaida a gabansa aka tabbatar da adalcinsu da shaidarsu da dare sai mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shaidun nan ƙarya suke aka tambayi ibn rushd ya zai yi sai ya ce ba zai aiki da mafarkinsa ba zai yi hukunci da abin da ya tabbata a gare shi a majalisun hukunci na shaida a majalisun hukunci na shaida don Allah akan wannan ya bautar da mu ba akan manamat ba kuma gaskiyar yanzu kaga inda fuqaha suke yanzu an buɗe wannan hanyar eh, inda ake da rashin tsoron Allah ba rista ku ke zuwa kotu yaya wata irin tabargaza za a yi ta ce a ai wani duk zancen banza ne jiya mafarki ne ga abin da ya saboda haka sai a yi ta cin haƙƙin mutane to kun ga fuka hake da yadda suka tsare mutuncin shari'a saboda haka azan wajibi ne a yi aiki da shi kamar yadda yake al'ilm don haka da yake al'ilmu bil fiqh wa kadhalika azan hatta zaton rinja- mai mai rinjaye da hukunce hukuncen shari'a shi ma fiqhu ne tunda al-mujtahidun sukan yi aiki da zato kamar inda suke aiki da ilimi na'am
ويستشكل الحوض إن الفتنة كما سيأتي شباب لأن an ga wannan abin akwai mushkila a ciki saboda shi fikihu kamar yadda zai zo zato ne me yasa fikihu yake zato li'anna adillatahu
غنية zanniyatul zanniya Abu- za- za- a- dalilan fikihu zanniya ne domin aya alqur'ani duk da yake tabbatar ta qat'iyya ce ba zannu ba amma dalalata akan abin da kake so zanni ne ba lalle ya zama tukan cewa ita ce dalilin ba duk shi take nuna saboda abubuwan da ta kunsa yanzu kamar wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru thalathata quru dinnan idan kace ana nufin ha'iddar mace a tsarki uku ne wani zai iya ce maka a'a iddata tsarki biyu ne dalalar wannan ayar akan cewa idda tsarki uku ce zanniya ce zanniya ce kai da yarin jaya a gare ka saboda me saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza kuma shi yasa sai ai sabani wani sai ya ce a'a ni kuma ni a waje na idda jini uku ne ba tsarki uku ba saboda Aisha ta ce a idda a- a- alqur'u shine jini shine haid da dalili kuma kaza da dalili kaza shi ma kansa da ya faɗa haka ba dari bisa dari haka yake ba a bisa mafi a mafi rinjayen zatonsa so da kaga dalilan fiqhu din zanniya ce waɗanda suke kafiya kaɗan ne kuma shi yasa sa- shi yasa malamai suke sabani shi yasa malamai suke sabani haka dalika wajen hadisi mai malami zai iya kafa hujja cewa to ai ga hadisi ni ya inganta a wajena wani kuma sai malami sai ya ce a'a ni ko wannan hadisin bai inganta ba ko kuma wannan hadisin ɗaya hadisin ya fi shi inganci saboda kaga dalilan fiqhu zan amma duk da haka an ce ni aiki da wannan azzannur rajih
والمستفاد من الظن magnun duk kuma abin da aka same shi daga zato shi ma zato ne ko ba haka ba
فكيف يخبر عنه fa kaifa yu'abbar anhu bil ilm dan haka me yasa za a kira fiqhu ilmi bayan gashi ya tabbata kan cewa fiqhu zato ne me yasa za a kira fiqhu ilmi kun fahimci iskalin eh haka altaban fiqhu wa wal yan man haka altaban usul suke wani lokaci zai ga kan cewa kai to me fa'idan ma ai wannan a to su komai suna so su sanya shi a mizanin sa
أو جسد أبي wa ujiba bi ajwiba an ji an yi jawabi an kawo jawabi da dalilai daban-daban ومرة في شرح المعاني ka duba a cikin sharhin muallif a cikin nashrul bunud in kuna so ku je ku koma ku gani a ciki
وفي شرح wa fi sharh إرادي al-qarafi وفي حراري al-qarafi ahmad ibn idris al-qarafi as-sanhaji akwai wani a wani makwabci na lokacin muna karatu a madina a balarabe ne haifafan balarabe kuma yana da kokari wajen lugha da na bashi littafin karafi ya karanta yace shi ba abin da ya fahimta a ciki gashi larabci ne eh al-qarafi al-imam al-qarafi shine mai al-furuq to a cikin sharhin sa at-tan sharhin sharhin sa litanqih shine tanqihul fusul na usul al-fiqh nasa faqad atala al-kalam ya tsawaita magana وعدد أبدا أبدا كثيرا ya fa- ya kawo ya ya kid- ya kididdiga jawabai masu yawa عن هذه akan wannan rikici da aka kawo وقوله To abinda yawanci da a- wa- daga cikin abinda alkarafi ya faɗa shine cewar a, wato tunda an sami ijima'i a fikihu na haka ya canc- ya ya- ya- ya- ya yi daidai a kira shi al'ilm domin ijima'i ba zai kuskure ba to me ijima'i ana nufin cewa dukkan abin da ke cikin fikihu ijima'i ne ya ce a'a saboda gabaki ɗaya an yi ijima'i akan cewar malami ya yi ijtihadi kuma in ya yi ijtihadi ya wa- wannan shine hukuncin Allah a kansa kuma ya wajaba ya yi aiki da wannan da shi da waɗanda suka bi shi saboda haka duk da yake fiqhun zato ne amma an yi ijma'i akan ai aiki da shi saboda haka dan an ce masa ilimi babu iskali ba zato bane ta wannan nahiyar ɗaya daga cikin jawaban da ya kawo kenan ya kawo ajiyu ba gairu na'am a za mu yi kiransa da ma'aikatu a kan shari'a idan da ya shari'a kuma ba a za mu yi nasa da shari'a a cikin tare.
sai an sa fi'iliya amma ko ba za a ce masa ma'arifa ba ilm za a ce masa da yawanci haka suke cewa ilm din saboda wato a saboda hatta abinda a saboda abinda annabawa suka zo da shi a sifanta shi da kan cewa fiqh ne da su annabawa ba a ce ma ilimin su ma'arifa don ma'arifa shine wanda yake a a da bai sani bai zo ya sani na haka ba a sifanta Allah da ma'arifa amma a sifanta shi da ana sifanta shi da ilimi to shi yawanci ba sa ce mata ba sa ce mata ma'arifa domin a shigar da abin da ya zo daga annabawa na'am
وقوله فيما فيما قد فيما قد جهل الغرض يعني ان العلم بالصلاحيه والرأي الذي ذهب اليه عنه.
wato abinda ya ce abinda yake nufi fi ma qad zahab wato cewa ilimi dinnan da cewa abinda ake nufi da ilimi shine as-salahiyya wato kudura akan samun ilimin a cikin ra'ayin da ahlul ilmi suka tafi zuwa gare shi ahlul ilmi to shi yasa kaga yace to a bisa wannan yanda ya tafsirin sai an yi takdiri kenan fi ma qad zahab to amma an aka ce qad zuhib shikenan ana nufin ai ahlul ilm amma kuma wata fuska da zamu iya cewa fi ma qad zahab wajen na ma hannani fi ma qad zahaba ilaihi annani na'am alaikum salam
na da a bayanin ma'arifa da kai na kan gauri irin gauri na ƙur'ani za ta rubuta ta da hikima ta wasu ma'arifa.
eh abin nan to shine dai am- su suna ce wato a yawanci sukan kawo ma'arifa din su a wajen su yawanci waɗannan masu ɗan tasirin tasawuf tasawuf ne saboda su ma'arifa a wajen su shine abinda mutum zai yi a zai iktisabinsa ta hanyar ba wai ta hanyar kawai sani ba a'a ta hanyar ibada da ilimin zai zo kawai ya kwararo daga Allah Kalamu- wato al-ilmul ladunni Mm. wanda in kai in kai wato in suka baka wani wurdi kai kai kai kai kawai sai ka- sai ka tumbatsa a cikin ilimi sai ga duk ka san komai Eh, to ya ce to ita wannan sa ce mata ma'arifa gnosticism Eh, gnosticism to yan kirista suke ce mata na mm faƙad afala eh sai ya ce faƙad afala alkalam eh yana nufin da almu'allif da kuma alqarafi eh shi yasa shi yasa din suka kawo su su biyu yace unzurha fi sharh almu'allif wa fi sharh alqarafi litanqih faqad atala ay almu'allif wal qarafi su biyu hasan gare da kai wannan talhiya a mulahadar in gani yana da kyau littafan nan na ilimi ku ringa kula da irin waɗannan maganganu domin in ba tashifi ba ne har suka kawo ka fahimci maksudin wannan yana- yana nuna zurfin fahimta ka ga littafin kowane abu suka kawo ya kamata a rinka kula da shi Mm. shi ma duk yana koma wannan wa addada ajwiba shi ma addada su su biyun da shi al-mu'allif da shi al-qarafi sun kida sun kididdiga jawabai masu yawa akan wato a a- a cikin a- akan jawabi da suka yi kan wannan rikici da aka kawo na'am
فكل من أهل المناهج الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا فالكل من أهل النواحي الأربعة كوني من أهل النواحي دقم أبوتا المذاهب النواحي جمع ناحية yana nufin almadhab kowanne daga cikin ma'abuta mazhabobin nan guda hudu ya ƙulu la adri kowannen su yana cewa ban sani ba fa kun muttabi'a ka kasance kai ma mai bin halin su wato idan da ilimin fikihu inda fikihu shine ilimin to ba za a samu waɗannan waɗanda an yi ittifaki Abu Hanifa faqihi ne Maliku faqihu ne Shafi'i faqih ne Ahmad faqih ne kowannen su kuma an kidaya masa la'adiri ya ce la'adiri saboda haka kaga ba- ba ba su sami cikakken ilimin ba kuma ga su an ce musu fuqaha to me yasa shine ya kawo wannan a matsayin dalili ga su duk da suna da la'adari amma an sanya su cikin fuqaha saboda wanne yake nuna kan cewa abinda ake nufi da ilimin salahiyya kudura akan sanin kamar kaga maliku an zo an yi masa tambaya akan masail na mutanen iraq aka zo masa da matsala guda 42 ya amsa kawai 32 48 ya amsa 32 kamar yadda ibn abdul bar ya faɗa sauran biyu na cewa la adri da tambayar ya ce masa tun daga iraq na zo ina ta jin maliku maliku maliku na zo in tambaye ka amma ka ce min la adri ya ce eh ka koma ka gaya musu kan cewa ka tambayi maliku maliku ya ce la adri to yace kai ma ka ce ka kun muttabi'a kai ma ka zama to mai bin su wato kada a a shi ne har suke cewa wa man kana ya wa man kana yahwa an yura mutasaddira wa yakrahu la adri usibat maqatiru duk wanda yake so ya ga kan cewar shi ne kullum a gaba ana sa shi a gaba yana tasaddur wato gaban mutane ko shi shi ake magana sansa kenan ya ga ya fi kowa shi muryar magana ta kawai ake ji ko ina gaban zai makudu da arewa sai shi to shi abin da yake so kenan waya krahu la adri baya son ya ce bai sani ba usibat maqatil to za a cin masa a kashe shi za a same shi a makasa wato zai kashe kansa a ilimi zai kashe kansa a ilimi domin duk wanda ya dauka cewa ya sani sai Allah ya nuna masa jahilcinsa duk wanda ya tawalu ga Allah Allah zai ɗaukaka shi na'am ya'ani يعني أنه إذا كان المراد بالعلم في الاصطلاح التعلق والصلاحية wato yana nufin idan ma idan abin nufi da ilimi a cikin istilahi a cikin ta'arifin da aka kawo shine at-tahayyu shiryuwa wato kintsuwa ga samun wannan ilimin da kuma da kuma iko a kansa as-salahiyya fa inna zalika ذلك لا يقدر في أئمة الاجتهاد الأربعة to dan haka kaga wannan baya suka akan wato manyan malaman ijtihadin nan guda hudu أصحاب المذاهب ma'abuta mazhabobin fikihu المساوي بينها بقوله wanda su mazhabobin aka yi ishara zuwa gare su da faɗin malam والكل من أهل المناهي a- almusha- kowannen- kowanne daga cikin ma'abuta mazhabobi
والمراد والمراد بالمناهي abin da yake nufi da almanahi المذاهب almazahib وقوله في بعض المسائل A- don haka faɗin su a cikin waɗansu matsaloli da aka tambaye su a kansu لا أدري la adri ban sani ba ليس ذلك بق- بقالح fihim wannan ba abin suka ne a kansu ba بل هو دليل على وعيه wannan dalili ne akan tsantseninsu وفضله da falalarsu فاتبعه fattabi'uhum fi dhalik kai ma ka bi su akan wannan فإن ذا فإنه دليل على الوعي wala alwari' ala alwara wannan dalili ne akan alwara alwara shine wato mutum ya bar abin da yake halal ne saboda jin tsoron ya fada cikin haram
ولله سرور قائل walillahi darrul qa'il La- wato a- a madalla ko kuma ab- e- e- wato abin kayatarwa da faɗin mai faɗi addar wato asali lillahi in ka ce lillahi kaza wato wato mamakin abu ya kai ga Allah to addar kusan shine nono ko to in ka ce darru fulan lillahi darru fa wato mamakin nonon da ya shayar da wannan mutum wato nonon da ya shayar da wannan mutumin har ya zamanto ya yi haka wato abin ƙayatarwa ne uslubi ne na yabo wajen larabawa
فمن كان يهوى أن يرى مسبرا mutasaddira مسبرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتلا maqatilu usibat maqatilu مقاتلا Hmm, shine wanda na ambata na قال ابن عبد البر abdullah Ab- Ab- Ab- abu umar ibn abdulbar ya ce في مقدمة في مقدمة التوحيد a cikin muqaddimar littafinsa at-tamhid lima fi al-muwatta min al-asani min al-ma'ani wal asani sharhin muwatta ne yayi amma sharhi wanda yake a sai mahaddaci na muwatta zai iya amfani da shi ko kuma yanzu kai amfani da shi yasa da aka fitar da shi aka yi ta masa fahar saboda shi bai rantaba hadisan yadda muwatta take ba abwabul in kace in kana son hadisi a cikin sallah ka je ka same shi in kana son hadisi a cikin tamhid sai ka san waye malamin maliku a cikin wannan hadisi in ka san malamin maliku sai ka je dai ya rattaba shi ne akan malaman maliku saboda ka ce ka haddace isnadi sannan za ka iya sanin inda za ka yi amfani da littafin to shi yasa malamin mu Allah ya ji kansa Sheikh Abdul Allah ya haska kabarinsa daga cikin kokarin da ya sai ya canza tartibin tamhid yayi shi a bisa tartibin sharhin zurqani na muwatsa dan amfani da shi ya sauƙaƙa saboda farkon fitowar littafin afwan Sheikh Abdul ba haka yi ba ashe fitar da littafi yayi dan yar risala ce kankanwa ya fitar da ita kowane hadisi na tamhid ko ko in kana kowane hadisi a yanda yake a cikin zurkani ga kuma yanda yake ga mahallinsa a cikin tamhid to da in kana neman hadisi sai ka in ka in ka ga hadisi kana neman sa a cikin tamhid sai ka dauki wannan risalar sai ka ga in ka ganshi a ga inda yake a cikin zurkani to sai ya gaya maka ga inda yake a cikin tamhid to shine kuma wani malami dan maghrib wani dalibin ilimi dan maghrib shi sai ya canza tartibin tamhid din yayi shi a bisa tartibin abwabul fiqh التمهيد سمير فؤادي من ثلاثين حجة haka ibn abdulbar ya sifanta shi da shi ya ce abokin hirar zuciyata shekara talatin shekara talatin ya kasance a kan sai yinsa shekara talatin na rayuwarsa a kan wannan littafin yake shi yasa ya kira shi samiru fu'adi min talatina hijjatin ibn abdulbar shi ake ce masa hafizul maghrib babban malamin hadisi na maghrib shekara ɗaya suka mutu da hafizul mashriq babban malamin hadisi na al-mashriq shine khatibul baghdadi shekara 463 saboda haka shekara 463 shine ake cewa shekara ce da hafizul mashriq da hafizul maghrib suka bar duniya hafizul mashriq shine abubakar al-khatib al-baghdadi ahmad ibn ali ibn thabit hafizul maghrib kuma abu umar yusuf ibn abdulbar an-namri al-Qurtubi ta gani bature ne dan Spain ne bature ne dan Spain ne Qurtubi mutumin Cordoba ne to ba gashi ba bature ne bature ne dan Spain ne shi balaraba ba koya suka yi sai dai an samu auratayya tsakanin banu umayya da suka zo suka zamanto sun mallaki andalus da kuma turawan wajen kuma har yanzu shi yasa har yanzu idan ka je spain in ka je spain kana ganin wani kana ganin sa kaga balarabe kana ganin sa kaga balarabe saboda auratayya da aka samu خلف واخبرنا اخبرنا kada kace akhbarna in kace akhbarna mu muka bada labari kenan wa akhbarana khalid bin qasim akwai malamin mu Sheikh Khalil Qari in yana gyara mutane karatun alkur'ani sai ce ittaki alra akhbara na shine kai ittikai akanta don ta fito sosai in ba haka ba saboda yadda suke a bisa tartibin nasu sai ba a a ba za ta fito ba in kace akhbara na to shi ne daidai amma in kace akhbar na ba kai ittika'in ba to sai ka canza ma'ana na'am
حدثنا أبو الميمون na'am حدثنا أبو زرعة na'am حدثني الوليد بن عقبة na'am حدثنا هيثم بن جميل na'am قال شهدت مالك بن أنس yace na halarci maliku dan anas سئل عن ثمان وأربعين مسألة an tambaye shi kan matsala guda 48 فقال اثنتين وثلاثين منها sai ya faɗi akan guda 32 daga cikin wannan matsalolin la adri ban sani ba na'am لا وقال أبو Abu حنيفة Hanifa ta yace في ثمان مسائل a cikin matsaloli guda takwas لا أدري yace ban sani ba مدها ta farko maddahar menene addahar zamani Mm. Ah, saboda wajen hadisin la tasubbu dahar fa inna dahara huwa Allah yace bai sani ma'anar dahar din nan ba
ومحل أطفال المسلمين da menene makomar ah, yan yara musulmi da suka mutu kafin su balaga
ووقت الكتاب da a wani lokaci ya waje ba a yi kaciya
وإذا بان الخنثى alkhunsa الخنثى min alfarjaini idan alkhunsa wato mai mata maza in ya zamanto maf- yana fitsari ta dukkan mafitsarar guda biyu kun sai yawanci suna cewa malamai suna cewa hunsa ana yi masa hukunci daga wani waje yake fitsari idan yana fitsari daga mafitsaran mata ne to mace ne in yana fitsari daga mafitsaran maza to namiji ne to idan yana fitsari daga dubiyun fa shine abu hanifa ya ce ban sani ba kun ga sanin wannan yana da muhimmanci yanzu yana daga cikin misail din da yanzu ake kawowa lokacin muna hukumar shari'a da muka yi hira da da wasu ran wani abu ya sa muka zauna tare da a, mutanen abubakar imam asibitin a, e, urology din nan wanda su ne suke suka ce gaskiya akwai misail irin wannan dole suna bukata yake cewa wani iyaye za su zo su kawo musu dan su mai irin wannan su ce a yi masa operation a mayar da shi mace ko a mayar da shi namiji to ya za su yi? wani ya kamata su mayar da shi wajen wannan Eh? suka ce ko da su sun yi bincike su a wajen su mace ne ko kuma su a wajen su namiji ne ta yi su kuma iyayen su ce su ba haka suke so ba to kaga wannan suka ce suna bukatar huku- sanin hukuncin shari'a shi yasa kun ga a asibitocin saudiya suke da at-tabibu shar'i at-tabibu shar'i suna da likita na shari'a wanda kan irin waɗannan shi ake so mu kawowa wajensa ya yi fatawa shi yasa ba kawai akan harkar islamic banking bane ake da lajnar shari'a malam nabi eh eh shari'a committee ba harkar bankin musulunci bane kawai a cikin dukkan al'amuran hatta li asibitoci ana buƙatar masanin shari'a domin ya bayyana hukuncin Allah akan abu shi yasa su kaga Saudiya suna da wannan kokarin suna da asabibu shar'i na'am wal mala'ikatu afdalu am al anbiya da kuma wannan matsalar shin mala'iku su ne suka fi falala ko ko annabawa Abu Hanifa yace la adri ومتى يصير الكلب معلما kuma yaushe kare za a ce wannan karen ya zama to horarre Eh, ah, ah, abin nan ah, batun ah, min al-jawarihi mukallidina ko tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah to yaushe za a yi wannan hukunci wasu'urul himar wasu'urul himar da sauran ruwan da ja- jaki ya sha jaki in ya zo ya sha ruwa ya daga za a iya amfani za a iya amfani da shi wajen alwala ko ba za a iya ba tunda jaki dai gashi yana daga cikin dabbobin gida to amma kuma an hana a ci namansa saboda haka yawunsa da abin su'uruhu najasa ne Eh, tunda mu mu dai kasan muna da ka'ida a malikiya su'urud dawab tabi'un lil lahab ko idan laman halal ne to su'urin mai tsarki sauran ruwan mai tsarki ne in naman haram ne sauran ruwan mai najasa ne kama imam abu hanifa kaga ya tawaffufi akan wannan wani lokaci sai ka ga mutum dan rashin wara uba ce na abin da yake wazihi eh, ce wai yayi tawaffufi wanda yake a bayyane na'am نعم ومتى يجب لحم الجلال جلال da kuma yaushe ne naman dabba mai cin najasa yake zamantowa mai sarki kwana nawa za a yi sun san ma- malamai sun yi sabani sun ce yanzu idan kamar kaza mai cin turoso mai cin bayan gida in ana so a ci naman ta sai a ajiye ta ta kwana uku ko a madabar malik kwana uku aka ce a ajiye ta to shi imam abu hanifa ya ce kwana nawa ne bai sani ba ya tawakkufi na'am
kaji na kwanci wannan eh sai sai ta ji ciwo suka cinye sukan cinye ta na kuma to amma amma wato a wannan abin da suka ci ai ba kamar najasa ba ne ko mu dai mu dai dan ba a yanka shi ba shine mu aka haramta mana mushe amma cin mushe gare su ya a, cin mushe ga kaji haramun ne shi ma gare su kamar najasa ce ko to shi ma sai a ce mata jallala ce sannan sai mun zo bahasin fikihu insha Allah akwai wani kubawan Allah da ya rubutu akan wannan ahkamun najasat fil fiqh al-islami ta ce ku nemi littafin da yayi kokari bawan Allah da yana da wani daga cikin masail din da ya kawo ahkamun najasat fil fiqh al-islami hukunce hukuncen najasa akan najasa kawai ya dauka yayi digirin sa na biyu akai littafin yana nan an buga yana nan da dadde an buga shi tun wajen shekaru goma sha suka wuce na'am ban rike sunansa ba wallahi amma na nan da in mun je ka duba a maktabata sai ka bada ku duba ba yana nan na da shi a cikin maktabata na'am وكان أحمد يكثر من عدم yuktiru ne ko يكثر من عدم imam ahmad yana yawaita fadin la adri ban sani ba
وسئل الشافعي عن المتعة an tambayi imam shafi'i akan mut'a فيها قال auren mut'a a fiha talaq akwai saki in aka yi auren mut'a قولي da ban da ma sha'anin imam imam shafi tun da ya ce ba a mut'a to me ma zai tsaya ba yana tsaya wannan amma dai amma dai sun yi dai na'am عن ميراث akwai akwai gado a auren mut'a in an yi أو نفقة الزوج ko kuma akwai nafaka da take wajaba bayan an rabu فقال sai ya ce
والله ما أدري na rantse da Allah ban sani ba na'am سبحانه أحاط بكل شيء علما sarki ya tabbata ga Allah wanda ya- ya haɗa komai da sani shine kadai ya san komai ka duba a gani idan dai wa'annan bajiman malaman komai kaji an ce qala malikun komai kaji an ce qala malikun qala shafi'i yau ga wani abu an zo maliku ya ce la adri shafi'i ya ce ko wani kuma shafi'i ya ce la adri na'am wannan magana ta kare ni ma na ciro ne daga abin da sahibu na shirin bunu da kawo kakka ɗauka kokari na ne na kawo ni ma ɗaukowa ne daga maganar wani to amma na ilimi kenan eh ka faɗa amma wani kowa in ya kawo sai ya ɓoye ya ce a kawo a ta yabansa Eh, to wannan duk yana daga cikin abin da ba a so na ilimi rashin amana ce na ilimi lokaci dama ya yi to alhamdulillah eh ya ku duk ba ku da wannan babu ko to an fito da irin wancan a wannan na to kafin sanarwar wanne yawa Wa- wannan daidai yake da oh eh to wato mushkilan a shi ita fa'idar fa'idar wannan littafin kamar yadda na ce muku saboda akwai masail na aqida wanda shi Sheikh Al-Amin ya yi tahririn su kuma wannan gaskiya yana da tsawo na Thurul Wurud amma wannan shine yafi saboda kasancewar sharhin malamin ne na Thurul Wurud na shi wannan ana samun sako na Thurul Wurud yawa ku kokari ku yi printing din sa to sai ka karba ma annabi akwai soft copy mai am- mai kokarin amfani da wannan amma ku ringa karanta wannan din na Thurul Wurud ku ringa karanta shi a gida eh dan bayanin me na na na Thurul Wurud Ah, ah. to kamar yadda muka ce wato lokacin wajen farkon mukaddimar cewar akwai warin wuraren da ba shi Sheikh Al-Amin din ne yayi sharhin ba ko kuma takaddun sun bata sai shi muallif shi wanda ya hada sai ya ciro daga Nasrul Urud ya hada waɗansu kuma wanda yake sun riga sun buga littafin kafin shi su kuma sai suka yi- sun riga sun yi nasu kokarin su ma suka kira shi Nasrul Urud din shi yasa aka samu sabani tunda ai abin da ya sa magani yayi an so mu buga littafin a cikin kasuwa kuma wanda suka buga kawai sun je sun samu yan takaddun da waɗansu suka arane wajensa suka je suka buga saboda haka shi ya sanya shi shi ya sanya ya buga wannan sai ku amfani ku karanta amma wannan wanda yake hannunka ai nashrul bunud ne nashrul bunud
a shi wannan ma da san wannan bayanin shi wannan sunan yake da wannan rashin amma na wannan nashirul burudi wannan ba wannan daidai yake da wannan kuskure suka yi a wannan nashirul burudi ne eh nashirul burudi na'am to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk